أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه السلام عليكم يا أخوة ما تجيون الشافي تارن البركة شافي آه صوفي ميديا كونكت نعم
Hello, Akin. Akin ya maka daidai?
السلام عليكم مولانا آه السلام عليكم مولانا نعم السلام عليكم مولانا نعم آه إن شاء الله نمبر رد يا بزامو فار program ينزل ينزل Ah, muna kai shirye-shirye insha Allahu da zaran ah, bangaren Maulana ya daidaita to za mu zo da shi insha Allahu sai a fara program a dan ƙara mana haƙuri insha Allah Ah, za mu tattauna ne akan abin da ya wakana na wannan waƙiya da ta afku a garin Jos da ƴan uwanmu waɗanda suka tashi daga zawiyar Maulana Shauɗa Usman Bauchi ah, bayan sun tashi daga ainihin zikiri na shekara-shekara da ake gabatarwa a wannan zawiya mai tarin albarka akan hanyar ta koma gida daga nan garin Bauchi zuwa jihar Ondo sai wasu 'yan ta'adda wasu masu ɗabi'un dabbobi wasu miyagu suka tare su a hanya suka shahadantar da mutum sama da ashirin to insha Allah da yadda Allah da huwa cewarsa za mu tattauna da ainihin a dan gidan Maulamu Sheda Rufin Bauchi wato kuma mai magana da yawun khalifa na ainihin a Tijjaniya wato a khalifa Mali Niyas Assalamu alaikum Maulana Assalamu alaikum Maulana kana ji na
Alaikum salam. Yana wani ƙara-ƙara kana lafiya?
lafiya kalau Maulana ya hakuri kuma Maulana
Alhamdulillah, Allah ya taimake mu.
amin Maulana
Allah ya ji na'am dan wanda suka a rasu.
amin alfarma da sallallahu alaihi wasallam Na'am. Ah, yan uwa masu bibiyar mu a wannan shafi mai tarin albarka na Sufi Media Connect. Ah, kamar yadda kuka Na'am.
sani wannan shafi na'am ina gabatarwa yan uwa ne kafin Maulana ka fara.
Eh.
Na'am, na'am. Ah, kamar yadda yan uwa kuka sani wannan shafi an samar da shi ne domin tattaunawa akan ababe mabambanta musamman waɗanda suka shafi
Muryan kana jin muryan daidai gai?
su baya da ma dukkan al'umma musulmi baki ɗaya akan ɗauko matsaloli muhimmai akan ɓangarorin da na rayuwa.
Eh.
Insha Allah Na'am. Insha Allah yanzu muna tare da ɗaya daga cikin jagorormu na wannan addini ko kuma kina ɗari Tijjaniya kuma ɗa da babban jagorarmu wato Maulana Sheikh Dr. Usman Bauchi kuma mai magana da ainihin yawun ah, halifa na Tijjaniya na ah, abin nan ah, ah, Maulana ah, wa- abin nan Samji Mahi Inyas wato Grand Khalifa na Tijjaniya kenan. Ah, insha Allah za mu za mu ji ta bakin sa akan abin da ya faru akan wannan waƙi'a ko kuma wance wannan tadanci da aka yi wa ƴan omu daga hanyar su daga Bauchi zuwa ainihin jihar Ondo kamar yadda muka fara bayani da farko. Na ga dan samu ɗan network sai a ɗan tsama yake insha Allah zai zo yanzu sai mu ci gaba da tattaunawa. Na'am.
Daga ina ne yake Na'am.
yi yawa din?
Eh to bangaren ko network ne daga wajen naka.
Eh, network ne don yanayin da nake da network ɗin full ne yara.
Ok, na Maulana to yanzu Maulana mutane a ƴan uwa waɗanda suke bibi wannan shafin za su zo su ji a asali ma menene ne ya faru ne duk da yake a- akwai bayanai kala-kala suna ta yaduwa amma bayanin da za a ji daga bakin ku ya bambanta da bayanin amma wa mutane zai yi wa akwai wasu bayanai da za mu iya ji daga wajen ku asali ma menene ya faru na'am
Auzu billahi minash shaitanir rajim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam Ah, da maje mutane duk sun ji sai da kanshi yayi magana akan yanda abubuwan da suka faru farko dai muna yin ta'aziyar mu ga shugabannin ƙasa da sauran jama'a da iyalan wayannan mutane da niyan Allah ya kabi shahadar kuma Allah ya kyauta mu
amin Allah kamar yadda aka sani dukkan shekara Maulan Mushir yana kiran zikirin Juma'a musamman a Bauchi farkon watan Muharram na'am na'am to za a zo a taru yadda aka saba ya ce a sa ya sa Najeriya cikin la ilaha illallah da ni Allah ya kiyaye ka tun daga wannan masifu ko ko haram ina jin da wata samun da ba a sani bai kawo zaman lafiya cikin kasa
na'am kamar yadda aka saba wannan shekara ma insha Allah an kira wannan taro jama'a sun zo don saboda yawan jama'a ne ma da yake a gida aka yi ba a masallaci ba shi bai samu ya fito zikiri ba amma ya fito sallan juma'a alhamdulillah yadda aka saba har wayannan mutanen da aka da suka taso daga Ikare almajiran shehi ne wanda suke kan kasar Ondo kasar Yarabawa a can suke ana zuwa musu maulidi ana zuwa musu shigar da su ɗarikan tijjaniya da sauran tarbiyoyi na addinin musulunci To wannan zuwan suka shiryo motocinsu an ce su tamanin ne suka taho kuma bayan an yi zikiri juma'a sun kwana suna zikiri to suka kama hanya suka tafi yadda aka saba to unfortunate subhanallah akwai waɗansu mutane a nan ƙasar filato akwai waɗansu garuruwa cikin gari ne wai sai a ce wa duk wani inda ka sauko kayan musulmi ka bi wajen to wai da wai da kyar zaka fito na tuna da about four weeks da suka wuce na dinda na kwan dan na haujoji da nake musu mu bi hanyar suka ce ai ba a bi na ce mu bi Allah ya kiyaye mu to yanzu aka ce sannan suka bi to ashe wai su mutanen sun yi rikici da fulani ne suka koro su suka dawo da su jos to dai abin da haka dai za a ce na wannan haka dai Allah dai sun sun fara cikin kaddara kama an yi rikicin tsakanin wannan arnan da waɗansu fulani to a wani bangare sun ce wayannan wai ko sun zo ne suna ganin kamar wayannan sun zo ne don su taimaka musu amma kuma duk ƙarya ne abu dai kawai halin su ne wannan shi yasa shi ya bada shawara ce maka na shi ya kamata wannan garin a tada su ko a mai da wajen ya zama bari don ba wayan da za a yi yanda ake yi nan to a layi hal dai muna kira ga dukkan yan uwa a ci gaba da addu'a da aka saba Allah ya kawo mana lafiya cikin ƙasar mu duk wani fitan da zai taso ya zama mana sharri irin wannan abubuwan duk Allah ya sa albarkan shahadan wayannan bayan Allah muna roƙon Allah ya kawo mana maslaha a cikin Najeriya sai da irin wannan masifu gaba ɗaya.
na'am na'am a maulana idan ka duba wannan abin ba wannan ne karo na farko na faruwarsa ba tsawon lokaci a wannan jiha ta Jos an ɗauki tsawon lokaci ana cutar da al'ummar musulmi musamman za mu iya tuna a baya baya ga rigingimun da suka yi ta wakana ma akwai lokaci da bangaren yan uwa yan izala da aka zo a filin na idi aka musu irin wannan ainihin kisa sannan kuma akwai wasu a kwanakin sannan baya akwai lokaci da babban janar na soja janar bako ya zo shi masu hanyar wucewarsa aka kama shi aka kashe shi sai kuma wannan ah, na yan uwa sun taso daga wajen zikiri kamar da kai bayani za su koma jihar su ta ondo kuma aka tare su aka kashe su To, abin da da yawa aka sani shine hakan ce ita gwamnati abin da yake hakkin a hakkin ta shine tsare rayuka da dukiyoyin al'umma. To kamar ya za a tabbata akan cewa gwamnatoci ɗaya biyu sun fi ma karfa irga kowace za ta zo amma ce ana samun wannan abin kowace shekara ko ko da lokaci bayan lokaci. Shin gwamnati ba za ta iya ɗaukar wani mataki na musamman akan wannan abin da yake wakana ba a wannan jiha ko kuma a wannan yanki? Me za ka ce akan wannan Maulana?
To, rayuwar dai kamar yadda shi ya faɗa,
Na'am.
ana ta yi ana taɓawa a ce za a yi za a bari za a yi za a bari. Ba hakika mun samu abun nan daga wajen shi ya wannan ta- wannan karan kam in dai hukuma ba ta yi yadda a fito da waɗannan mutane a nuna su wanda da zuwa gwamnan garin ma na je yana faɗa a fito da su a nuna su a harbe su a gaban jama'a don ya zama izina da sauran al'umma. Don dole a fito a yi in ba haka ba in ba haka ba in dai hukuma ta gaba ta yi irin wannan mutum gaskiya ba za a yarda ba. su mutane ne mu mutane ne kuma yan naji ba za mu yadda waɗansu yan grup yan ƙanana waɗansu mutane yan ƙanana a cikin sun su sa shi suna cikin ƙasa ba an riga an san su alaji a tada su su bar anguwan su koma wani gari kamar da aka yi aka dina su koma aka mai da su wani waje a tashi ba zai yi ba a riga an san musulunci da zaman lafiya musulmai ba sa da irin wannan halaye sai dai wannan Sai fitina kamar yadda muka taɓa faɗa tare taron da muka hiran da muka yi da ku cewa zamanin da wallahi wayannan mutanen abokanmu ne Mm.
in muka zo da shi muna yara za ta yawo da musu can damfancin waye duka mutanen mu ne mu ce yaya ba mu share ba mu sha duk wannan masifin Hmm.
wannan sabbin fatawoyin nan na addini ya kawo wannan masifin muna fata yanzu Allah ya haɗa kan mutane ayi ayi abun da zai amfani ma dai muna kira Hmm.
kamar yadda shi ya faɗa jiya gwamnati ta tsaya ta fitar da haƙƙin mutane waɗannan mutane kuma a fito da su a harbe su a gaban jama'a ko a je a harbe su a dawo kowa da gawan dan uwan shi a kawo gawo wace su ma zuwa wace ga sunan mutane ne da suka yi kisa wannan zai zama izza ga sauran in ba haka ba kar hukuma ta kai matsayin da mutane za su ɗauki abun na hannu ba zai yi ba za ta kashe in mutane da ba ruwansu kuma an san masu yin nan an san anguwan da ake wannan abu mun tabbata su ma dai hukuma suna irin nasu kokari amma da muna roƙon Allah ya zama wannan shine karshe wannan ya zama shine karshe irin wannan fitinoni musamman a yau ra'ayiya amma yanda shi ya faɗa
na'am ba za a yi ba kuma na'am bayan faruwar al'amari bidiyoyi kala kala ko kwance majigi na abin da ya faru na irin yadda aka yi mutane za ga wani ne gaji mutane suna gudu wani ya daga dutse ya buga akan wani a cikin waɗanda aka ce da irin da ainihin bidiyo da aka nuna na gawawakin da ta ajere da hotuna kala-kala da suka ta bayyana sun tada hankalin mutane to wasu ma har suna dan jin kamar zafi a ransu amma dai suna jin shugabanni dai kamar su ne ya kamata su bada abin nan to wani ira za yi wa ƴan uwa akan su ci gaba da kwantar da hankalinsu sannan kuma kada su ɗauki doka a wani irin kira ya kamata a yi akan haka maulana.
wallahi babban kiran da zan yi wa ƴan uwa dan Allah muna roƙon ku dan Allah wannan bidiyon ma dai na sharing kamar ana ƙara shi kansa ubangiji watan kamar ana wannan babu da hankalin jama'a yana ƙara tashi a cikin wannan abu kamar kamar watsa shi kamar ƙara wata wani wani yada wani sharri ne sannan da ƙara jin daɗi a cikin zuciya wallahi mana dan uwa tun da aka yi wannan abun har yau ni na ji na ji kallon bidiyon labari kawai daga an gan shi a shafi na sayan goge in an tura min whatsapp in gilete ba amfani ba kana kallon musulmi ba zai iya kallon wannan abu ba musulmi sai da Allah yan uwa muna roƙon ku dan Allah dena shiyari din wannan irin wannan abu in ya faru aka nuna so daya kun yazo fa kai kare kar ka tura don kana tunzura musiba al fitnatun na'imatu mm kina da tana kwance ne ba sai da za ta tsaya ba in ta fara ga tausayi na za ka yi kallon ana kashe dan adam har ana farka kuma dan uwanka in kaje a ga abu zai kare rikicewa amma ala ayi da mun da a jikinmu kowa ya ji yana ji a kasar a cikin yanzu a cikin shi dukkan muna cikin shiri ne addu'o'in mu muna nan an sa da wannan sharuɗa da Allah ya taimake mu muka samu shugabanni Allah ya sa su kai magana wannan sharuɗa da aka bayar na biyan diya da biyan marasa lafiya da kuma aikawa wa iyalan waɗanda abun ya samu su ma a musu wani special abun nan nasu sannan a ɗauko waɗanda suka yi laifin nan a saka su a fili kowa ya gani a ɗauko su kowa ya ga abun da suka yi a kashe su nan gurbe ba ta kashe su a fili ba ta dauke su tsaye kowa kai shi gawan shi garin su a gan su yanda suka kai yanda suka kashe mutane wanda su aka kashe nan su ma ai yan adam ne suna da iyaye suna da yan kuma suna da kowa da kowa kuma duk mutane iri ɗaya gaskiya ba mu dai yanda muka faɗa nan da mu da jama'a mu gaba ɗaya ƙasar nan gaba ɗaya tijjana ba mu yarda ba ko mu za mu yarda ba ko mu za mu yafe ba shi yasa maulana mushin da kansa ya taso don ya zo abuja ba dan shugaban ƙasa yana cikin inspiration suke ce mishi ya dawo daga ingila dole sai yayi kwana biyar wani zai ganshi ba da shi ya ganshi ma yanzu ma kafin tani ya zo yau da safe kuma za ana ana kan wannan duk wannan abin ya dauko ya kaso haka ba za mu yi wasa akan al'umma mu bari ana kashe mutanen musulmai ana kashe musulmai an mai da abu ya zama wasa a cikin kasa ba ba zai yi ba muna roƙon sun fitina ne ma muna roƙon Allah ubangiji ya yaye wannan musibi amin ya yaye wannan bala'i Allah ya kawo mana dangi na alheri a cikin kasan mu Allah ya kawo mutane masu tausayi ya ji tausayin mu ya kawo mana tausayayyu a cikin ƙasa ko wanda kuma suke hali yanzu Allah ya taimake su inda yanzu amanar hannun su take Allah ya kawo musu hanyar da za su tsaye da wayannan ba wanda bai kar su ba sa jin daɗin wannan sun ma fi mu shan sun fi mu damuwa da ba wanda bai a ce kana shugabanci a ƙarshen kana samun musu irin wannan ba son su bane sun ma fi mu damuwa da wannan abu to mu taimaka musu taimakawa ƴan uwa Allah ya kiyaye wannan masifu Allah ya ƙara hakuri wa zukatan waɗannan bayan Allah da ya ƙara mana hakuri da ainihin zuriyar su wanda wannan abun ya same su su kuma Allah ya karbi shahada zan tabbatacciya ne tafiya ma tana cikin shahada bare sun fito daga la ilaha illallah kuma sun kana sa la ilaha illallah suna murna yanda safin nan da aka saka mana su a cikin bidiyo wanda ba su mutum ba sai suke mun gode Allah a jere mana da shehu muna jin daɗi babu kukan ma yan uwan su mutu to daɗi su ce kake musu wallahi kun tabbatar da abinda da abinda alqur'ani yake faɗa yanzu na lahiran masu fi ku murna na qur'ani ne faɗa ya laita qaumi ya lamun bima ga fa'al lira yaj'alani min al-mukramin innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alla taqamu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nanu awliya eh ka gani duk wannan wallahi malam hankali na wallahi in ka ji kai alhamdulillah da imani wallahi wai mun ka zara mutum 30 mutum 37 rayayyu suna nan yanzu a can wallahi su sa wasu jimuriyar shehu ne kawai Allah wanda suka mutu ya dame su ba
Allah fa ya ka tace yake da musu magana da bulatanci wallahi kan cewa suke shehu mun gode din gatti Allah din gatti Allah shehu mun gode Allah shehu kana lafiya ne kai kam shehu lafiya sun mance kaga Allah ne Allah dina mutar ma inda qulubuhum bi zikrillah ne ko kaji suna kiwo suna kuka su murna suke ina shehu kaga yi mana da shehu a ce mun gode Allah to kaji ba wanda suke raye kenan wanda ya kwata zuba sa razani ka ta da suke ta faɗa su wata su ma so suke kawai wannan abun kaga ba komai bane wannan shine la ilaha illallah to zaka mu gode wa Allah da musulunci mu gode wa Allah da shehu tijani mu gode Allah da shehu ibrahim mu gode wa Allah da rigar tijani da aka saka mu wallahi wannan mala abun ba haka su ko matan iyayen wayancan su ma da aka rasu da shehu jiya cewa suke shehu mun gode shehu mun ji daɗi sun mance ma da an musu mutuwa saboda la ilaha illallah Allah Allah saboda wannan shine abun da suke ma ƴan uwanmu da Allah mu zauna a riƙe tijjaniya da ƙarfi a riƙe la ilaha illallah da ƙarfi a nuna wa mutane alherin tijjaniya a nuna mutane halaye irin na tijjaniya da a nuna mutane wannan wannan harka na sufanci wancakkiyar zuciya kowa naka ne wanda ba naka ba naka ne duka a zauna lafiya su lafiya ta samu zaman lafiya wannan wallahi malam wallahi ba abin da ya bamu daɗi kamar iyalansu can da aka yi haɗa su da shehu murna suke sun ji muryar shehu wannan wanda suke jin murna suke wanda suka saurar da ransu sai ke muna ba maza ma magana ke muna maka taziya su bosan mai wasu su mutu ba to wannan fa na duniya gidan bare na lahira hmm
Na'am, na'am, Maulana wannan gaba tambayar da zamu yi shine a yanzu na abu da yawa kana su waɗannan mutanen da suka aikata wannan ta'addanci kaddara a ce yan shi'a ne suka zocewa ko yan izala ne suka zocewa ko kuma dama wani tijana mu ko kuma wani dan ba ruwana ne su kawai abin da suka sani ba ruwansa da kai dan shi'a ne dan izala ne tijani ne kawai musulmi mai kayan sallah to na'am Na'am, to wanda kira za a yi wa al'ummar musulmi akan cewa wannan abin ya zama kamar wata izina ko kuma darasi da za a samu wata girkakken zaman lafiya ko kuma wance haɗin kai wanda za a fuskanci a haɗu da juna cin abin da ya haɗa duka al'ummar musulmi sannan aiwa juna uzuri a inda aka samu saɓani a bar rigingimu a bar kafata juna a bar bidiyo an da juna da tare da juna wanda kira za ka yi na'am.
Abinda shine muke roƙon Allah kamar da shi ya faɗa Allah sa wannan shine ƙarshen fitina. Su kansu masu yin da sun san cewa dukanmu maganar mu ne ba su taba ba su taba wani mu ba kuma su kansu masu yin mu kanmu da masu yin inda sun san haka muke a haɗe zai da watakila ba su sani ba ba su taba samun irin wannan abun nan ba kuma abu ne da shi yake faɗa kullum a cikin naya mu haɗu inda muka haɗu mu rabu sauran bambanta akwai inda muka haɗu ainihin wasu gaskiyan abu alkur'ani baka da qur'ani da yake hannunka shi yake hannuna da yake hannun ɗan shi'a shi yake hannuna da yake hannun wanda yake ta ɗan izala shi yake hannuna saboda alqur'ani mu dai ne kuma mun imani da la ilaha illallah dinna ita ce guda daya muhammadur rasulullah shine annabi ba wanda ko a waje baka saka faɗi wani abu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi alqur'ani mu dai ne alqiblan mu dai ne komai na mu dai ne saboda haka kuma mu yadda da juna mu dukan musulmi ne yan uwan juna haka ra'ayi kuma wala yazalu mukhtalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahu amma wannan magana ikhtilaf kuma dole wannan ra'ayoyi shi ma kuma alaihi salafu ummati rahmatu shi ma wani rahama ne na Allah sallallahu alaihi faɗa amma mu abin da irin don mu yi magani mu yi maganin zalunci mu ji tausayin ma abin da ƙasa take ciki mana yanzu wata ran wani bawan Allah na'am lokacin da sarki musulmi ya kwamiti din addini aka turo mana gaban shekara biyar ko shida ne muka tafi Amerika da ni na'am Sheikh Balalau mutanen Nasiru Kabara na'am ana ganin muna da mun kai mu duk dai waɗansu shugabanni ɗan shi'a ne kawai ba a kawo wakilin su ba. Muka je ofishin shugaban ƙasar Amerika. Kan ya gara Secretary of State muka gana muka shiga nan muka fito nake musu. Gata malam mu je tsoron Allah. Yanzu ka duba daga Najeriya aka ɗauko mu aka ba mu bizan Amerika kyauta aka sako mu a jirgi kyauta muka zo muka nan kyauta muka shiga Amerika muka shiga ofishin shugaban ƙasa. dan Allah ba duk addinin musulunci ne aka kira ba su samu Allah wallahi in ba mun gaskiya ba mun tabbata Allah zai kama mu don Allah ya san yadda aka zabo mu dan addini aka zabo kuna kuma zo mu ga kan mu gaskiya da ayoyi kowa ya mun nan rayuwa ce ta duniya amma la ilaha illallah mu dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'anin mu dai ne alqiblan mu dai ne kuma yanda ka faɗan nan yanzu su wannan Allah an ka zo wuce babu dan dalila ko dan izala ko dan wane ne wa tun duk mai sallah kake za su to ya za a yi mu yi rauni ne wai mu da aka sa musulmai masu ƙarfi sai mu mai da kanmu kuma rauna na ya kamata mutum da ya san in ya taɓa Ibrahim to ya tabbata ba zaman lafiya saboda da haɗu ne gaba ɗaya ku ko da mu ko abin da muke zama nan gaba ga ƙasar mu Najeriya so muke tun mu zama ɗaya da kafiran da musulman duk mu ya ƙasa ne misali in addini ya haɗa mu da mutum in bai yi ba insaniya ta haɗa mu da kai kulluna min adam dukkan mu yan adamu ne duka ba wanda ya fi wani sai mai tsoron Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda haka a bawa kowa a bawa kowa haƙin shi. Ko wallazi kalaku wa minkum kafirun wa minkum mu'min. Ya san elo? Ina daukewa.
Na'am ina Ya san dalilin da yasa yayi wancan yayi wannan mu yi imani da wannan mu da abin da muke kira kullun shine mu yi kokari mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu gaba ɗaya mu haɗa kanmu a ƙasa mu haɗa kanmu a musulunci mu haɗa kanmu a tijjaniyance mu haɗa kanmu a fayar da shehu ibrahim wanda malaman mu saboda mu koyi mu ne ni halaye ya aka yi shehu ne ya kai wannan abu ya aka yi shehu ya yi wannan abu da ya ya zauna ne kawai yana wani kame kame har ya kai muka ga muka kowa ya sai zama almajirin sa a'a me ya yi a zuwa ke magana da wani yake ta to kaga yanzu kamar shehu na muka duba da kamar da shehu wanda shehu yake magana a cikin diwanin shi nan yana lilun da yau mutawassin wannan da yake faɗa cikin diwanin shi ka gane to ka duba da ikon alilun ta yi mutawashi ka gane to gashi nan yanzu sun taso da wannan don su taimaki addinin Allah yanzu gashi duka kalmar da dai izalla da kowa yanzu ya ga irin wannan himma da shehi ya taso ba don komai bane ya za a taba musu mutanen su ana tabawa ana shi yake kai ko me yasa ne yake fa kashe ka nemo mun jigi ne yake faruwa ne a kasar nan haka ka ba shugabanci ne ne yake faruwa na nemo jin jigirin tafi Abuja Allahu akbar Allahu akbar eh shi ne ke faruwa ne wannan muna cewa akan buga shi jikirin nan yayi nauyi don duk hankalin gidan mata shi yake saboda yawan jama'a bai samu ma fito jikirin jama'a ba Allah ma da ka dan fara wani shi babu shehu na ne inda jirgi yake aka ce ba jirgi yake aiki aka ce sai masa ticket din jirgin fasinja Allahu akbar aka ce tira jirgin fasinja an gama komai saura awa ɗaya biyu sai ne magana da wanda yake kawo min jirgi agent na ce akwai dan da ya ce babu jiragen na ce da Allah kamar za a yi ta za a samu wani zai zo karfe shida sannan dalilin da yasa ya hawa private jet din shi yazo ke ba da ka jirgin fasin ne ya dauko shi a kawo shi Allahu akbar lokacin boko haram da suka zo kusa da aboki cewa in ya shiga magana za a yi sulhu cikin dare yake tashi ya kama hanyar nan ta Jos ya zo kawai abu da don ya samu mutumin gwamnati ya ce ga muna tsakar maka la yan boko yace kai shehu in mutum daya Allah zai ɓaci ransa saboda ni ni zan yi ta wannan tafiya inda sun ce mun in na shiga za a daina boko haram to wannan shine irin himman da mutum zai dauka addini nan zaka yi aiki ba na kowa bane na Allah ne kuma duk matsayin nan yana nan aikin zaka yi wa Allah ya gani ba ruwanka da mutum dan ba abin da mutum zai maka amma li yansura dinan yansur dina in tansurullah yansurkum kai to Allah kawai a cikin harka kai in kuma ka ta da Allah ka buna lawmata la'in in kana son ka ta da Allah baka ji tsoro kowa tsoron ka zai ji wannan wannan muke roƙon Allah Musa matasa da wanda Allah ubangiji ji tausayin mu ya saka mana halaye irin na bayin Allah cikin zukatan abun da ya san zai kawo mana mu kuskure Allah ubangiji ka yaye mana ka ba mu wannan harka na yadda muka gaji wannan abu a wajen iyaye mu gaji wannan addini yanda suka yi himma a ciki Allah kar ya kawo mana kasa ya sa mu wuce ma yanda suke saboda yanayin yanda yanda suke cikin cikin masifa amin wannan haɗin kan mu ne da haɗin kan kasa na'am na'am tambaya kusan ta kusa da ta ƙarshe maulana shine za mu ga kusan al'ummar musulmi a wannan ƙasa duk da yake duba ga cewa shugaban ƙasa za a iya cewa ɗan arewa ne kuma musulmi ne za a iya cewa manyan manyan jami'an tsaro na'am tambaya ta gaba shine ce kamar duk da cewa na misali shugaban ƙasa za a iya cewa musulmi ne kuma ɗan arewa sannan manyan jami'an gwamnati za ga an ba duk arewa ne yawwa amma kuma za ga kullum in aka tashi yau za a ce zamfara an kashe mutum ɗari da hamsin an kai mutum hamsin an kashe mutum saba'in wani ya zama wani abu da kusan kullum an riga an saba da shi za ka ce kidnapping a kaduna yanzu an kama ɗalibai mutum hamsin an kama mutum talatin an kama waye kullum a cikin irin wannan yake ake sannan kuma ga ce wani abin da zai faru na kashe mana yan uwa kan mutum talatin to wani irin kira kamata a yi da jagorori akan cewa tun da wannan yankin nasu ne kuma komin daren da ba a cikin duniya ba su da wani yanki da suke da alfahari za su yi alfahari da shi fiye da yankin da suka fito to ta yaya wani hanya ya kamata su bi ko kuma wani irin shawarwari ya kamata su ya kamata a ba su za a zaburar da su sai su kula da wannan yankin nasu da ma ƙasa baki ɗaya.
abin da yake faruwa duk wannan masifin kana gani ga tamar rashin adalci
na'am mutum ya ji in kana shugaban ƙasa ka ji kaman ɗanka in ka ji an kashi in kana gwamna abinda Allah ke son ya ji ya ji kaman zo ɗan kashe mutum ɗaya ka ji kaman ɗanka aka kashe kaman ƙaninka aka kashe abinda Allah ke son su ji a zukatan su kenan kwanan baya irin wannan abun ya zama rigiman ta zama a wani state na gwamnan state din yace a kori mutane irin wanda ba su da shagunan nan masu neman ɗari ɗari biyu ɗari uku na a kore su a musu rumfa a bayan gari ba su ma da kuɗin ba shi da kuɗin hanyar zuwa ma garin
na ashe da ake hira da ni akwai wani kamar sikiritin gwamna a wajen a zaune yana jina ta ce wani irin ne a rasa wanda zai gaya gwamna yanzu shi tun da ya hau gwamnati albashinsa ta canja abincin gidansa ya canja komai nashi ya Mm.
canja Al- da kwanan nan kaga jirgi da 'ya'yan shi wajen jirgin gaba ɗaya duriyarsa ce eh Mm.
sai Sure.
yanzu mutumin da yau yake neman naira ɗari biyar wanda shi ne ya yi zaɓen wanda shi ne ya yi zaɓen Mm.
yana neman naira ɗari biyar ya koma wajen iyalansa su ci abinci alhamdulillah yau shi ne ake matsawa ɗari biyar ma ba a son ya samu shi yana ce yana jin daɗin shi su ji tsoron Allah mana na banza ne Mm.
mulkin nan ne Allah ya ɗora shi za sai ga sun ga mulkin sun fi kowa shiga masifa har prison sai ka je
Mm.
wallahi sai za a ji mutu wannan ka ji ana kama su iya fi- dole ne saboda ka ci amanar Allah Allah ya dora ka ya ji kai ka gode wa Allah yau kai ne zaka ce ayi ayi kawai wannan ya ishe ka Mm.
abincin ma baka sani ake dafa shi ba riguna komai baka sani ba abinda Allah ke so adalci adalci zai sai da Allah Mm.
zai karanta tarihin sai gina Umar mana kuma Rumna Abdul Aziz Mm.
ka shigar da ni da kanka abin nan san ba za ka iya duka ba amma ka rika kokari ka je asibiti ka je inda talakawa suke wannan yanzu shagunan da suke ciki a cikin shagunan ka ba sai ka ce to yanzu ga kunan kowa na bashi bashi naira miliyan ɗaya sannan na ba da fili a waje a can kuma zan haɗa ku da banki ta gina muku nan da wata Mm.
nan ku tabbata nan da shekara ɗaya an gama gini kun koma cikin kwanciyar hankali da Allah malam yanzu jama'a mutum ya ɗaure kyanwa a cikin ɗaki mace ta ɗaure kyanwa a cikin ɗaki ta hana ta abinci
Mm.
ta mutu Allah ya ce naji zafin ta kashe mun kyanwa na saka ta a wuta Mm.
ta zo wucewa an ga kare yana haki aka ba shi ruwa idan Allah ya ce fa shakara Allahu lahu Allah ya ce na gode wa saboda ya shayar mun kare na wannan fa kare ke nan fa da kyanwa ya dan adam
Mm.
ha akwa tausayi kuma na mulki na ƙaryar banza in an ba ku don ku taimaki al'umma na sallallahu alaihi wasallam ku ji tausayin mutane na kusa da ku shike na kuma su da suke Mm.
wahala haka ake yi
Mm.
in ka ce kana ci shinkafa to kai ma ka ci shinkafa a gidanka ka ɗauki shinkafar a bayan ka ma da ka kai wa ɗan adam ya cika ji ka ga abin da Allah zai maka ai ba yanzu ba ne sai ka sauka daga Mm.
mulkin ne za ka ga abin da kai zai zai tashi Allah ya saka wani Gaskiya ne.
da cikin gwamnonin Najeriya an ce akwai wani gwamna wajen arewacin Najeriya nan ta arewa ta yamma ta gabas har yau bai da gidan kansa kullum cewa yake yana tsoro ya je gaban Allah ana kallon sa kullum yana yawo daji yake shiga da abinci yana tara mutane yana ba su haka da zawo Allah khair yanzu wannan sai ya gani ki- kuka yake yi wani lokaci saboda shi yanzu ba ita ma a kashe shi ba da yanzu ne a a garin aka je za a kashe sai dai dai bataliya ta kare saboda haka shi shiga daji yake suna jin suna jaran kai yana ta a shi dai ya mutu ma ya kan mutuwa ke amma ka ce ka zama gwamna Allahu Akbar.
ko wani abu kana zaune akan kana zaluntar al'umma annabi kana ɗiban kuɗin su kuma ka sa su cikin wahala kuma ka ce za a gama Allah.
lafiya wallahi in ka zalunci mutane sai ka gama shekara takwas ɗinka wallahi za ka tafi musiba cikin prisoner in ba kai ka prisoner ba duk Mm.
inda ka tare nan za a ɓaci kana ganin ƴaƴanka suna shaye-shaye ana aiki ba ka Mm.
iya ba saboda kai zalunci kuɗi sosai kuɗin mutane ne Mm.
ku fito ku nemi hanyoyin da za ku taimaka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ku alaihi fito ku wasallam.
taimaka al'umma annabi ku yi adalci a cikin al'umma ku ji daɗi da gaba ka ci gaba ka yi baccin ka cikin kwanciyar hankali cikin raha sai jina umaru ba an zo wani ya zo yana jin zafi mulki sa bai zai gani gindin bishiya eh na amiru aka ce gashi na shina mika amirul mu'minin alhamdulillah lak ka yi adalci ai shi kenan kai mutane adalci wannan police wannan duk masu bin kan na ai babu duk wannan masifin Allah.
duk wannan masifin abin da muke so mu gaya wa ƴan uwanmu gaba ɗaya daga Allah ne wani abu Mm.
ake wa Allah ba don ma yana jin tausayin mu ba abun nan Allah ya ce mu muke jawowa da kanmu sai da waɗansu abu mana ya ce mana to da ka shi yasa muke Mm.
gode wa Allah muke ƙara kira a yawaita istighfari a yawaita salatin annabi a yawaita la ilaha illallah kuma mutum yayi kokari ya zama almajirin shi tijani ba wanda muke faɗan haka Mm.
shi almajirci shi shugabanci kowa yana neman shugaba ne wanda zai kai shi kusa in kai salatin ka duk abin da ka karanta daidai ne haka ne amma in kai kai tijaniya yana da cikin akarabu maliyan Allah da shi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya saka mu a ciki kuma mu ƙara koyi halayensa Amin.
da mu ta roƙonsa kuma wannan musibu da mu da shugabannin Allah bai gyara halayen mu Allah ya saka musu tausayi Amin.
duk da suna cewa daga Amin.
suna kujeran wasu a cikin kansu ya saka musu kan doki to kan jawo ba sa tunanin a'a ina Allah ne bai san ka ka tsaya kana wasa Allah zai kawo maka mutane shi sai ne yau kai ne ya ka takwas ya kan ta kenan kuma shi kenan baka sai ina zaka je ba fursuna ne ai babu an gama lokacin da zaka dubi kanka zaka yanzu ku tsaya ku yi wa Allah hidima ku ji tausayin mutane ku cire kuɗi daga account number ku ba raba wa al'umma ba wai ku bar kuɗi sai zaɓe ya zo ku ce za ku raba wa mutane au ku raba wa mutane ku Allah shine mai yin zaɓen lawa mutum mafi jami'an ma Allah ta bayyana kuli walakin Allah Allah ba bayyana in soyayya kake so kai dan Allah ka ba wa mutanen naka abinci ka ba su aiki ka nemo hanyoyin sauki na rayuwa ka ji azumi ka kaje kuɗin maganin su cikin da kaga talaka yana wahala in kaga mai canji mai dan dan kasuwa karamin dan kasuwa yana wahala a hanya eh duk da yayi kokari ya dubu ka ce ka kara mai dubu goma kara jarinka ka kara musu himma in kai mutum alheri kar ma ya ce ya gode kai dan Allah ne shi Allah shi zai fushi kar Allah lahu Allah ya shukuruka shi ne muke kira mu dai mu zama mabiya masu imani da Allah masu ladabi ga wanda suke ganin sun ga mulkin zamani mu je su ba ruwan mu mu rike Allah mu mu wannan abu da shi adalci ne Allah ya ba mu iko Allah ya ba su iko yin adalci Allah shi ga zukatan su ya tausaya musu don ai ai dole a tausaya musu yasa ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko wani akwai wata rahama ba ta musamman da Allah ya jera lahira saboda shugabannin da aka ba mulki a duniya saboda wani abun ya fi karfin su suna yin sanye da sunan mulki to amma a rikin kamantawa ka duba ka zama gwamna ka dibi ƴaƴanka ka kai su zanta ka canja musu makaranta ƴaƴan talakawa ba a ma karatu mene ne malam me za ka je ka gaya wa Allah ya baka mulkin al'ummar shi ya saka khalifa kan al'ummar shi kai ka zo kana jin daɗi ka canja abincin gidanka rigunanka ka canja matanka an canja musu hali an talaka da ya zaɓe ka kasa cikin masifa sai da kake cewa Allah kai da ka gode wa Allah bana godiyar ga Allah da yake shugaba sannan fa in fa dukkan sunan fa suka sauka suka da kuɗin da gwamnati ta suka ware wa kansu wani me ake ce mishi sai ka gwamna da ko bai aiki ba kar an ce shekara in ya gaba gwamna ana bashi miliyan ɗari ko miliyan ɗari biyu ne ake ba wai menene ba da sai ko menene ana kula musu to wannan kare bai ishe ka ba sai ka gode wa Allah mana Allah ya dauke shi dubu dukkan al'ummar state mutum miliyan ɗari ba mutum miliyan goma ko mutum miliyan uku ya kalla yau ya ce wannan zamani kai ne ya bawa amana a zahiri in ka ce a yi a yi in ka ce a bari a bari wannan bai shi ka godiya wa Allah ba. Ka tsaya ka rika sallah biyar a kan lokaci a cikin jama'anka. In ka gama ka yi istighfari ka ce ba ku mini addu'a Allah ya bani iko wannan abu da Allah ya tsora mini Allah ya bani ikon sauke muku. kai ka tsira kuma saboda ka duba kanka da kai da familin ka ai kun canja da kuka bar da kuka gaba gwamnati komai ya canja to so ba al'umma su ma su canja su ji daɗi mana na'am maulana wallahi kara mana imani ya wuce zukatan mu fa yi wannan gwamnati Allah ya tausaye su Allah ka tausaye su amin hankalin sai taro jikin su ya za su gaba cikin shan wahala wallahi duk abin da ka tara ranka yadda zai kare zai kare zaka zama sai jeji zai ka ga yau kana ta sai da kuɗin ake yi saboda ba albarka ce to wallahi ka yi injustice ka yi injustice ka ba bayan Allah ka yi aikin Allah har abada ba Allah ba zai talauta ba Maulana da kai kai alƙawari sai ka tafi cikin misali kowa ya ganka Allah ba bawan Allah ka zo cikin al'umma kai ka gode wa Allah suna ganin ka suna jin daɗi amma mutum ka zama gwamna ka canja kana shiga fasila kana canja kaya kana ma ƴan talakawa da ka zaɓe ka har ɗan kasuwan ma da suke zama da sauran abubuwa ka ci a ɓace su ba sa rumfa hana su wanda ina halashi wannan fai ke ɗan ƙoƙari Allah ya ɗari biyar ba wanda ko karen gidanka in kana gwamna ko wani abin da yake fitar ga a wata sai ce dubu ɗari biyar wannan bawan Allah Allah da Allah muna kira mu ji tausayin junan mu wanda yake da shi ya ji tausayin wanda ba da shi ita wanda ya karami ya ji tausayin ya girma wani babba shi kuma bai ji tausayin yaro wannan shine wasiyar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata wannan wanda duk Allah yake a wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta kiyaye mu irin wannan musibu Allah ya yi shugabannin mu Allah ya shiga zukatansu Allah ya shiga zukatansu Allah ya shiga zukatansu shi wannan mu Allah ya kara musu albarka shi mu Allah ya kara musu jan kwana Allah ya kara musu himma ya kara masa himma kuma ya sa himman sa a cikin mu da almajiran shi da kowa da kowa abin da yake nufi a cikin almajiran almajiran shehu Allah ya tabbatar musu wa wa ummatu qaziyana suqahum ila azrat rabbir rahim kawai abin da suke sanya ba ruwan da duk wannan kaza kaza da ake Na'am. Kawai su bukata su damu gaban Allah, su kai mu tabbatacce su rabu da ƙarya. Duniya kai ƙarya ba mu ita. Sannan muka yi bayani da a ƙarshen karatun mu nan ko da ke ba sani ko ka zo wannan tambayar ko baka zo ba. Na'am. A ƙarshen zikirin Juma'a mun isar da wani sako. Wanda ke ta ga ƴan uwa tijjana gaba ɗaya musamman samari. Dole ta ji abin na wahala amma a ƙara yin ma Allah zai yi. Wanda da yake na takwas. ya yi kokari ya nemi katin zaɓe ya rike Mm.
wanda bai yi ba ya yi.
Dama- Na'am.
amma mu namu mu namu Na'am.
ba wai za mu yi don siyasa ba ne za mu tara koya mu ne mu rike in an sai da yan takara guda biyu sai mu duba wanda in muka kyautata masa zaton zai adalci wanda muka zama da shi ga zai taimaka sai mu tura masa Mm.
koya mu don ya ci zaɓe
Na'am. Na'am. Na'am, Ahmed, Maulana, a wannan- wannan na'am a wannan gaba kamar yadda ka Eh.
dauko dama kusan ita ce tambaya kusan ta ƙarshe. Ah, Eh.
a kota gidauniya ta yi ƙididdiga adadin yawan musulmin Najeriya misali yana kashi hamsin ne. Kashi Eh.
kusan talatin da takwas tijjanawa ne. Ah, sauran Eh.
kashin yan shi'a da waɗanda ba ruwanmu da kuma yan izala za su ɗauki sauran kashin. To a akalla dai misali in aka misalta da adadin yawan musulmi ko ko yawan adadin population na Najeriya kusan in aka cire yawan al'ummar musulmi a ciki to tijjana su suke da babban kiɗi a ciki wanda kusan za su iya kai mutum miliyan saba'in ko sama da haka ko kuma ƙasa da haka kaɗan. To ah, idan muka duba yanzu misali gwamnati ta- ta yi alwashin za ta ɗauki mataki akan wannan abin da ya faru. To amma kuma alwashin gwamnati musamman Najeriya yawanci ba garanti duba ga cewa irin waɗannan abubuwan sun sha yawan faruwa sai ga an haɗa kwamiti kwamiti sun je sun kawo rahoto amma ƙarshe sai ga an wawantar da al'amarin ko kuma akai abin kotu ma a manta da abin ko kuma dai abin ya shiga cikin kundin shara to a misali kadara ce shugabannin nan ba su dauki mataki ba akan abin da suka ce za su dauki mataki wani irin zaburarwa ko kira ra'ayi a tijjana akan cewa wannan yawan namu da muke a muke da shi mu yi amfani da shi wajen canja shugabannin tunda iya tasirin yawan kuri'un mu kaɗai ko da aka cire sauran al'umma ba su iya ah, rinjayar mu ba to wani abin nan kuri'a mu kamar dai wani shawara mu la aka bada ta wannan fannin na'am To, alhamdulillah wasu ta zama lalata kamar yadda na faɗa da zu na'am eh wannan gaba ce mar- tambayan kan nan tana da muhimmanci sosai sosai kuma na'am.
ai ah, da ake cewa ga yawan mu ga ko ga yanda abu yake duk wannan abu gaskiya yana faruwa ne saboda rashin adalcin shugabanni
na'am To, shi kamar yadda muke faɗa kullum kamar kuma na- ah, mu tijjanawa da sauran al'umman mu
na'am.
watan mu rike zikirinmu da ƙarfi mu sa himman mu a ciki. mu yi kokari mu ce duk wata ah, wata yar shakka da muke fi da junanmu wato yafewa mu zama masu yafewa junanmu mu zama ikhwanan mu zama Allah da Annabi haka muke a zukatanmu in wani abu ya zama in bayan da mutane sun fasta izbillahi ka kori ka kori shi dan ya kawo maka sharri da dan uwanka to ina tabbatar Na'am.
maka malam ba wai sai mun sa himman mu cewa wai mu je za mu za mu je mu mu tada mu mu shiga mu shiga harkokin nan a harkokin nan da kansu Allah zai gyara mana su don misali yanzu magana da muke shayi gaba da shawarar cewa kowa ya nemi katin zaben sannan ya rike ai yadda na gaya maka ɗazu ne yanzu Mm.
misali in muka samu batun jari ne ya tsaya takara fa inda alhamdu alhamdulillah wannan akalla wannan ya karu mun samu karuwa da yawa in muka samu wanda ba batun jari ba amma muke tun zaton zai adalci wa mutane mu iyakan mu kai Allah ne ya dame mu za mu kwanta awanu albirri za mu duba wanda zai taimaka mu ƙara masa ƙarfi don ya je ya ƙarfi amma mu za mu shagala kamar yadda mutane duniya suka shagala da cewa ah, duk da mu na farko da in ka dubi ta kanta misali ƙasa irin ta Najeriya ah, ba ƙasar da ake shari'ar musulunci ba ne constitution ne kowa ka ɗaura akan gwamna ko kai yanzu muka ɗaura akan gwamna constitution zaka bi constitution ɗin yana faɗan irin irin abun nan ɗin kotu irin kotu irin nasu ne kawai abun da za a taimaka kai a zuciyanka ya zama halinka mai kyau zaka ji tausayin waɗansu abubuwa ɗin saboda constitution ake bi ko yanzu wannan abun da ake gani ake wannan duk rigimar nan a kashe waye waye yanayin yadda constitution daga an koma constitution ɗin sanan ne rigimar take to ina ganin ah, abin da dai za ka za mu ƙara kira ga yan uwa shine mu haɗa kai kuma mu tsaya ɗin yadda shi ya san da aka faɗa mu yi kuro'o'in mu eh mu yi kuri'o'in mu saboda saboda tsaya mu yi kuri'a saboda yadda muka faɗa cewa in an zo mu duba wanda zai taimaki addini ya zama mu taimaka mishi wanda zai adalci kai har ma ta zama shi yana cewa ko da mutumin kudu ne in dai mun tafi zai adalci ya fi ɗan arewa wanda wataƙila zai fi zalunci sai mu zaɓi ɗan kudu mu saka mu mu- saboda mu adalci muke na arewa al'umma. Hello? Hello? Hello? Hello kana ji na? Hello? Eh, ya ɗauke ni. Eh? ina shi mutu yawa saboda haka wannan wannan shine shawarar da zamu bayar mu yi amfani da yawan mu mu taimaka wa ƙasa samu zaman lafiya da haɗin kan mutane ci gaba da abin da aka san mu da shi haƙuri da yawan karatu kan karatun addini ne karatun zamani saboda irin wannan abubuwan suka faɗo hannun mutanenmu a gwamnatance za su ƙara yin za su ci tausayin mutane za su yi adalci a cikin abubuwan da suke yi wannan da ni shi na cikin shawarar da ne da muka sun ba yan uwa himman mu Allah kuma ina mu Allah wanda yana mu duniyar ba wala ta wala tan sanasi baka min ad-dunya wa hasin kama sallallahu alaihi wa sallam fatar bil fasada fil ardi wannan shine mun da kuma ka nemi duniyanka kaman ba za ka mutu ba ka nemi lahirin kaman za ka mutu yanzu yanzu wannan yanayin karatu da ilimi shine zai wayar mana da kai mu fahimcin da zama amma himman mu da yawan mu ya zama himman mu addinin nan shine gaskiya to a cikin ne za mu yi kokari a irin wannan din a cikin mutanen mu wanda suka yi karatun zamanin suka Allah ya kawo suka tsaya aka tsaya alhamdulillah shine dai shawaran da muke son mubarak wannan bangare mun ya fita ne ko hello Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya saka iyayen mu da alheri Allah ya saka shehunan mu da alheri Allah ya haɗa kan dukkan musulmi Allah ya kawo zaman lafiya cikin ƙasa mu so junan mu gaba ɗayan mu ƙasa ƙasan mu ce ƙasa ƙasan mu ce Najeriya ta kowa da kowa ce mu yi kokarin duk abin da zamu dan mu haɗa kan ƙasa don mu isar da sako na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu zama kuntu khairu ummati ukhrijat lin-nas mu isar da sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam da ra'ayin da aka san mu na kirki ko mu tsaya kan harkar mu na addini sallah kan lokaci sanin addini rike ɗariƙan mu da yawan kan tafan shegunan mu saboda koyon irin halayensu da kun sa yara yaran mai kokari a tsara musu himma da iyalai duka a saka su a cikin wannan harka kuma ita kiranye kiranye cewa tsaya akan wannan harka ta mushi wa mutu jami'a radiyallahu ta'ala wanda kuke irin wannan samari da suke ta kokari ai ta kawo shawarori da kuka san cewa wata kila hikima wata akwai wadansu shawarori da Allah ya saka cikin kwakwalwanku wanda ba wanda ya sani ke ku shine a rika haduwa din sai ka samu yanzu kai din da kuke magana da kai ko wani sirrin da Allah ya sa kai duk duniyar nan ba wanda yake da wannan tunani sai kai saboda haka to shine ake da haɗu din eh ana haduwa kowa ya kawo nashi sai ga ma dai muhimman mu gaba da shi Ibrahim ya koya mana addini in siyasa ce ba abin da zai dauki addini haka mu dai shine mu mu aikin da aka ba mu ta sai mu tsaya akai mu tsaya akai ma ita da yi ga an ga ran san dokokin ta in dai muka tsaya Allah kuma yana tare da mu wannan shine abin da zamu iya sarwa ta wannan tambayar taka ba akwai wata tambaya
na'am na'am ko fata alkali rayuwa yan uwa musulmi da dai sauran duka waɗanda suke biyo ne jagororin shafin da ma'aikatan shafin na ce a ƙarshe wani irin addu'a za a yi matan da kuma sauran al'umma musulmi da ma dai duka dai ƙasa baki ɗaya da shugabannin ƙasan da kowa da kowa irin addu'a addu'a da za mu yi wa ƴan uwa shine Allah ya ƙara haɗa kawunan mu da dai kan mu da yake to Allah ya ƙara fahimtar da mu mu fahimci yadda haɗin kai yake da yadda zai amfana kuma kowanne a bashi a muhallin shi in Allah ya sa kai ka karanta zamani wata ranar raduwa da ina ga wa tsohon sarki Halima Zunusi wata mun je fadin da ke gaya nake Allah ya tura ka je ka karanto zamani ne ka dawo cikin ɗarikan mu ka ga meye da meye a zamanance za ka taimaka wa ɗarika haka na ga wani gwamna kaje kun kun je kun yi karatun don ku dawo a zaba wai ku canja wannan abun yadda yake daga yana nan a yadda yake harkarsa ta ɗarika amma ku za ku zo ne ku duba wani abu a zamanance za ku taimaka wa zamanancin tafiya kuma ita wannan tafiyar tafiyar Allah ce tafiya ce ta tare da zamani amma mu shugabanni mu shehunai suna suke rike mana da leadership din spiritually su suke tafiya da wannan ba wanda zai canja su kuma sauran wanda duk Allah ya bawa hikima wanda ya zama sarki ko gwamna ko ko wanda ya je karanto karatuka na economics ko na waye shi kuma ya zo ya ga ta wannan hanyar ya zo ya shiga tare da shehunan ya zama da shehunan a yi shawarori ga hanyoyin da za a bi ga yanda za a yi wannan abun ga yanda za a yi wannan abun na ga na karɓar Allah zai taimaka a zai yi to alhamdulillah dai mana addu'a shikenan wataƙila wani ma bai san ma ana yi ba sai dai kaga cewa mutanen mu ana ta gari canje-canje wajen karatuttukan wajen yanayin zamani misali yanzu in ka dubi bangaren mu mu abin da muka gada karantarwa alqur'ani da ilimin addini da mata to yanzu yawancin kaje gidan shehu nan wannan abun ya rabu to in Allah ya baka hikima in kuɗi ne ko sai ka zo ka dubi gidan wani shehi ko a Kano irin gidan shehu mai hula gidan shehu Atiku irin gidaje da aka san gidajen karantarwa ne na gidan Malam Salga da sauran garuruwa na Najeriya inda aka san gidan karanta ku duba me ba su da shi me ka dauki nauyin malaman su kai in ga kai ba har ɗaliban ma kai musu salari saboda addinin nan kar ya kare duk wani abu da ake yi na gargajiya a dawo mana da shi in ta kai mu rike biyan malaman da wayar saboda kar su kare amma yanzu inda ka je yawancin gidaje ko almajiran sun ragu saboda tafiya neman kasuwa waɗansu ko malamin ma babu saboda ba wanda ya tsaya mishi amma yanzu ka kawo maka misali in ka samu wani gidan da aka san gidan karatu ne misali a ce misali a Kano wani shahararren gida kamar gidan Shehu Malam Mehula ya ce wannan gidan suna fara kasu daga safiya har dare kaka ya kamata a ce yanzu tijjana za mu iya ɗauko mutane ma daga waɗansu garuruwa shehu ne a kai su gidan a yi musu salari ana karantar da su sai a watsa su a gane yadda ake a rike nemo malamai a kai su gidajen malamai su ɗauki karatu a ajiye mutane shekara ko shekara biyu a yi training ɗinsu a kan abu a watsa cikin al'umma abun na muna mun na shine zamu tsaya akan shi in muna ganin matsalan kuɗi ne ko Allah ya kawo hanyar taiwon tunanin tunani za a yi amma dai ya zama shugabanni an san su su ne general yadda shi ya faɗa su ne shehunai su ne wanda suka yi tarbiyya a cikin wannan addini suka sanya ya tafiyar take saboda ba wanda ya kai mu gaban gangan na faɗa mana kwa ba wanda ya kai mu haɗin kai ya ka kowane shehi ka ɗan taɓa shi ka ce kana so almajiran shi to ma kake so almajiran su maka bayan muna wazifa tare muna la ilaha muna komai tare muna mulki tare komai na mai tsarsa tare to sai mu zama mu ne Allah zai kalle mu ya kira mu mutane mu ne zamu roki Allah Allah ya karba mun ga lalata irin wannan mu ne zamu ci Allah Allah Allah ki tausayin mu muka shi wannan Allah ki tausayin mu Allah ka gyara amma duk wani wanda ya je ga tiki da tayi kima ta zamani na shi to ya zo ya zauna da shehunai ya ba da shawara karbakumullahu ga irin wannan abubuwan namu me kuka gano a ciki shehunai su ce haka ne ya dace a yi sai ga duk an zauna lafiya. Saboda mu abu da spiritual da ke tafiya. Amma in zamani ya shigo za a zo a ba da shawarori a zamanance tun da ke wannan ma wayayyu ne. Kuma ina yau mutane albishir a ‘yan uwanmu tijjanawa mun daɗe muna ƙoƙarin yin majalisa ta ta shehunan tijjaniya. Ka tuna an yi taron farko a Bauchi aka zo aka yi a Kano daga nan ba sake zama ba. Alhamdulillah yanzu mun samu rajista a CAC muna da Supreme Council for Tijjaniya Muslim Affairs in Nigeria. Al-Majlis al-A'la bi shu'uni al-Qaidatit Tijjaniya fi Nigeria. Wanda Maulan Sheikh da Sheikh Ibrahim Saleh da sauran kalifofi da mukaddamai suna cikin membobi su Sheikh sune shugabanni. Ake gabun namu, daman misali muka ce kowace mukaddami ko kowace zawiya babba za ka santa a ƙasar. Ta zama ta da nimbashi a wannan a wannan seat na majalisa kuma har ma muka ce ba za ma a yi mata za a iya ganga dama ba za a yi mata shugabanci ba a yi mata secretary general kamar united nations tunda kowa misali yana ganin kansa kaso abun namu na Allah da annabi kuma haka ne kowa gwamna ne a zawiya shi misali to sai a samu lokaci lokaci ana haduwa ne yanzu kamar wannan wannan abun da ya faru na Jos wanda ya shafi musulmai don abun namu na tijjaniya ba za mu zo da kawo su ko bai sai ya ci abu ya shafi tijjaniya a yau duk abun da ya shafi musulmai a cikin ƙasa za a damu da shi kai in ma abu ya zama har ma waɗanda ba musulmai ba ba a musu adalci ba yanzu ba ko wata majalisa ta ƙarfi da addini za ta yi magana a yi musu adalci to wannan majalisa kina abu ya faru sai a kira taron gaggawa misali an zo an zauna kaga kalifofi sun zo kalifa daga nan kalifa shi shi jibi ma shi ba shi abul fati sai ba shi man tijjaniya sai ba shewa tiku sannan kowa an zo an zauna majalisa shewa modibo da shewa waye duk ga suna zaune a kujera sun dawo da jiya yau to aka mu abin da ya faru a cikin kasa me ne ya kamata a yi kokari an gamu nan da sai mu sai resolution sai a fitar sai aka mu faɗa shi kuma Allah sai ya goyi baya to alhamdulillah dai wannan majalisa mun samu mun yi rajistan ta ba an yi rajistan ta da izini shehi da shi ma shehu mai duka yanzu ma da almajlisu ala da shi'unin firdati tijjaniya islamiyya fi nigeria supreme council for islam uh, for firdati tijjaniya islamic affairs alhamdulillah wannan shehi ne shugaba alhamdulillah a yanzu alhamdulillah na'am ah, maulana muna godiya sosai da aka ajiye duka uzurai aka bamu lokaci aka kuma ba mu bayanai akan wannan al'amari da yake ta faruwa ba ba wanda zamu ce sai dai mu ce mun gode sosai duba ga lokacin namu da gida suka tanadar mana gashi yayi to maulana wannan a sai muna addu'a da mana taron da addu'a muna godiya sosai da muna gode wa Allah da Allah ya aka bamu.
taimake mu rabbana atina min ladunka Amin.
rahmatan wa Amin.
hab lana min Amin.
ladunka rahmatan ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم آمين.
اغفر حينا وميتنا وكبيرنا وسجينا وذكرنا وانثانا وهورنا وعوجنا وحاجنا وغائبنا آمين.
ومعينا وعاشنا amin برمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وعملك وخاتم كما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى آمين.
صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم فلا آمين.
تنسوا لنا بها رب الرداء والتوفيق شكرنا بها آمين.
وبالخير وتقولنا بها وليا ولك انت ولينا ومولانا ولي والنصر اللهم آمين.
فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن آمين.
أمة سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam آمين.
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al kuma Allah ya taimake ku da kuke kokarin isar da irin wannan Amin.
sakoki amin Allah ya maulana karfafa amin maulana amin ya ku Allah ya ba ku nasara assalamu Allah alaikum wa rahmatullah Amin wa Gode.
alaikum salam. Ah, ‘Yan uwa masu biyan mu kun saurari ah, mai magana da yawun Halifa na Tijjaniya, Halifa Mahin Yas kenan, wato ah, ɗan gidan Maulana Muke Ɗari Rusuman Bauchi a Tseri Ibrahim Sheikh Ɗari Rusuman Bauchi. ah, wanda suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri su ne Sufi Media Connect, ni kuma wanda in gabatar sunana Muhammad Usman Gashuwa. Allah ya ƙara taimakon mu, Allah ya ƙara haɗa kan musulmi, alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam, bisalam.
assalamu alaikum Yawwa.